بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركة مو da sake haduwa a wannan safiya ta talata takwas ga watan takwas watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu a ci gaba da karatunmu na littafin عمدة الأحكام واللفة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى زامتاشي بابي نتيماما mun ƙare karatu cikin babi da ke magana akan wankan janaba za mu shiga babin taimama karatu na sha takwas kenan ku
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب التيمم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك عن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذنبت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه نعم كرمت بهم
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة
نعم وليتي باب التيمم بابي مي مغانا أكان تيماما أصل كلمة آه يماما ييمم تيمما شيني القصد يعني قصد يقصد يقصد قصدا yasa Allah ta'ala ya ce falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba yani faqsidu sa'idan tayyiba ku nufi saman ƙasa wanda yake tsarkakakke ku ainihin yi taimama da shi haka a larabci asalin a tayammun ma'anar shi alkasud shi yasa limamu shafi'i yake cewa yana yabon allaif ibn sa'ad إذا رمت المكارم من كريم فيمم من بنى لله بيتا فذاك الليث من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا idan kana neman wato ainihin kyaututtuka daga mutum mai kyauta fayammin man bana lillahi baita ka nufaci wanda ya gina ma Allah masallaci wato Allah ibn Sa'ad wanda mun sha bayani akan kyautar shi da alherin shi فضلا عن علمه وتفقهه وزهده رحمهما الله تداك asali kenan sai zamanto a urufi na shari'a dan an ce taimama shine wato wanke shafar gabbai guda biyu bayan bugun ƙasa tafin hannu da bayan hannu na dama da na hagu da kuma fuska a lokacin da mutum ya rasa ruwan alwala ko kuma ya gagara alwalar ta gagara imama ta samo asali sababin wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaƙi ne ya fita tare da nana aisha radiyallahu anha sun dawo sun kusa garin madina wani guri da ake kira baida ko zatul jaish kamar yadda hadisin bukhari ya zo da shakka hakan nan hadisin muwatta al-imam malik to suka zo wannan guri sai suka yada zango dama annabi sallallahu alaihi wasallam baya shigowa gari da daddare baya shigowa gida da daddare yakan yi ta'aris karshen dare sai ya dan kwanta wato ainihin bakin gari to suka tashi an tashi za a tafi na na ta taba wuyanta sai ba ta ji sarƙa ba wanda kuma wannan sarƙar aro ta ta yi daga yayarta nana asma za ka yi ta ce ba ta ga sarƙanta ba annabi ya ce ko ba inda za a je sai an nemo sarƙan nan ya koma ya kwanciyar shi yana kwanci saman cinyin nana aisha radiyallahu anha abubakarin radiyallahu anhu wa ardahu ya zo yana ta mata faɗa yana zungurin kwankwasanta mahaifinta kenan na cewa me yasa zaki tsaye da mutane gurin da ba ruwa kuma ba ma tare da ruwa ke kika jawo mutane ta ce ba komi ya hana in motsa jikina ba saboda sai dan kar annabi ya farka daga baccin da yake amma ta ji zafin wannan tsikarin da mahaifin nata yake mata ashe wannan baccin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wahayi ake mai mana taimama da babu ruwa ya tashi sai ya ce a yi taimama kai taimama aka yi sallah kuma ana tada raƙumin sai aka ga sarka sai raƙumin ne ya kwanta a kanta kawai Allah ya kaddara hakan ne dan na sha ta zama budin alkhairi shi yasa Usaid ibn Hudayr yana gurin sai ce ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr wannan ba shine farkon albarkar ku ba ya ku iyalan gidan Abu Bakr wato akwai alkhairai da yawa da musulunci ya samu sakamakon abubakarin da zuri'ar shi ina fata an fahimci wannan to wannan shine asalin temama asalin faruwar temama kenan shine sai Allah ta'ala ya saukar da waccan aya ta ma'ida hadisi na farko a cikin wannan babi kuma hadisi na arba'in da ɗaya a cikin littafin hadisin Imran ibn Hussein radiyallahu anhu عمران بن حسين بن عبيد بن خلف بن عبد نهب بن سالم بن غاضرة بن سلول yana cikin zuri'a ta imru'ul qais imru'ul qais dai wannan ibn hujr wanda yake madaukin tutar quraishawa madaukin tutar larabawa za a ce ma a waka ko akwai hadisi duk da da'ifi ne annabi ya ce ya gan shi yana ɗauke da tutan mawaka cikin jahannam ruwa kai amma hadisin yana da rauni kamar da ibnu kathir ya bayani cikin albidaya wa nihaya to don haka yana cikin wato al'arabu al-aqhah al'arabu al-ariba ba musta'riba ba al'arabu al-ariba qahtaniyun an gane ko yana cikin kabila ta khuza'a kabilar azd kenan al-khuza'i ne al-azdi ana mai alkunya abu najid kuma al-ka'abi al-basri ya zauna a basra kuma ya yi alƙalanci a ƙasar kufa yana cikin wanda sayyiduna abubakar ya tura su ƙasar basra da ta shigo ƙarƙashin musulunci bayan fatahu iraq akan su fahimtar da mutane addini shi yasa al-hasan al-basri yake yake rantsuwa da Allah cikin wanda suka zo garin su na Basra babu wanda ya kai Imran bin Hussein daraja mutum ne wanda yake mai falala mai daraja kuma jarimi a filin yaki ya musulunta tare da Abu Huraira shekara ta bakwai kenan duk da haka suka tara ilmin muka masu yawa ko mu ce sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da shi Abu Huraira ba a wannan lokacin ya musulunta ba ya musulunta tun a gidan a garinsu amma bai samu haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a shekara ta bakwai shekara khaibar haka shi ma imran bin husain da shi da dan uwan shi da mahaifin shi da haka radiyallahu anhu ma ya kamata a ce duka sun musulunta ana cewa yana daga cikin waɗanda wato ainihin ba su shiga cikin fitina ba tsakanin rikicin da ya faru tsakanin sayyidina muawiya da an yi sayyiduna ali ko sayyiduna ali da talha da azubair da nana aisha da cikin wanda suka yi i'tizal bai shiga ciki ba sannan a- ana cewa wallahu alam bi sihhatil khabar cewa kanat al mala'ikatu tusallimu alai har mala'iku sun kasance suna yi mushi sallah kamar yadda malaman tarihi suke cewa ya rasu shekara ta hamsin da biyu wasu na tusallimu tusallimu alai na'am sant ya rasu hamsin da biyu suka ce hamsin da uku fa radiyallahu anhu wa ardahu radiyallahu anhuma yake cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum mu'tazilan wato baya cikin jama'a i'tazala anin nas ma'ana ya koma tanaha anhu daga na aka samu al-mu'tazila aka kama wani ya dauka mu'tazilan ana nufin ba mu'tazili eh da lokacin ba a san da su ba mu'tazila sun samu asali lokacin wa al-hasan al-basri kenan lokacin tabi'ai awasit at-tabi'in awsat at-tabi'in to wanda za'imun su shine wasil ibn ata an sa musu suna mu'tazila saboda sun kaurace ma wa majalisin al-hasan al-basri wanda da wasil yana cikin almajiran al-hasan al-basri amma kuma daga baya ya tabi kamar yanda wato ibn maljam da yana cikin mabiyan sayyidina ali daga baya ya tabi ya koma khariji to wa hakaza to shi ma wasul ibn ata sai ya ja mutanen shi ya koma cikin jami'ul basri aljami'ul basri babban masallacin basra da alhassan albasri ke ilka'in duro shi ma sai ya halka shi a gefe don neman fitina alhassan albasri bai kula shi ba tunda ana ruwaito wasu muhawarat tsakaninsu da alhassan albasri ya kure shi to amma dai da ya biye sun rikici suka so a yi bai biye su ba to wannan mu'tazilawa kenan amma nan mu'tazilan ya ya koma can gefe bai yi sallah tare da mutane ba lam yusalli fil qawm wanda wannan mutumi a ibn al-mulkin a cikin littafin shi na al-i'lam sharhin umda juz'i na biyu safa ta 117 zuwa 118 yake cewa hadha ar-rajul al-mubham huwa Khallad ibn Rafi' ibn Malik al-Ansari akhu Rifa'a dan uwa Rifa'a ibn Rafi' eh gashi na aka sakana da shi dan ba ta farko to amma sai yace wa aqaba alayhi al-hafiz alayhi fi al-fath al-hafiz al-basri al-hafiz ibn Hajar rahimahullah ya biyo bayan ibn al-mulqin ko ibn al-mulaqin ya mai wato ta'aqibi akan wannan magana juz'i na ɗaya sufa ta 451 aje a duba ko amma dai a takaice abinda al-hafiz yake cewa shi wannan bawan Allah da Ibn al-Mulaqin ya ambata Khallad ibn Rafi' Ibn al-Kalbi yana cewa a Badr ya rasu a yakin Badar ya yi shahada to idan har ya yi shahada a yakin Badar to bai halarci wannan kisar ba saboda asalin hukuncin alwalan ma ya auku ne baya bayan wato ainihin Badar da nisa kwarai wurin da Alhafiz ya ambata da shi imran bin hussein ma haɗuwar shi da annabi sallama shekara ta bakwai ne shi da ya ruwaito hadisi ina fata an fahimci wannan su da haka ba zai yiwu ba inda a kamar yadda ibn kalbi ya ambata cewa ya rasu a badr amma dai wasu daga cikin malamai suna cewa lahu riwaya yana da riwaya to cewa lahu riwaya yana da ihtimalai zai iya yiwuwa ya zama lahu riwaya kenan sahabi ne wanda yake riwaya yana da almajirai tabi'ai kenan ya rayu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zama yana da riwaya ma'ana riwaya ta sahabbai yan uwan shi suke ruwaitowa tunda ana samun wasu riwayoyi tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma wani tabi'i ya ruwaito daga gare shi munqati'an duka dai babu tabbas akai amma dai in dai kamar yadda ibnul kalbi ya ambata ya rasu a badr ne to tabbas ba shi bane ba wanda ibn hajarin sai ya fi karkata zuwa ga haka sai ce bai gano kowane ma wato wani wani sahabi ba ne ya koma gefe din bai yi sallah ba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fulanu ya kai wani ma mana aka an tusalliya fil qaumi me hana ka kai sallah cikin mutane faƙala sai ya ce ya rasulullah asabatni janabatun wala ma'a janaba ta kama ni na yi mafarki misali wala ma'a kuma babu ruwa wala ma'a aghtasilu bihi ba ni da ruwan da zan yi wato ainihin wanka da shi dan ya yi amfani da la nafiya lil jinsi dan ya kore samuwar ruwan kwata-kwata da zai yi amfani da shi So, domin a lokacin suna cikin wato ainihin tsananin bukatar ruwa hadisin ya zo cikin uh, bukhari da muslim bukhari 244 daga imran ya- da- da ainihin wato siyaki mai tsawo cewa suna halin balaguro ne sun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai da muka kasance a ƙarshen dare wato ainihin a sai muka sauka a wani guri wanda babu irin saukar da ke ma matafiyi daɗi irin wannan lokacin dare ya yi dare an gaji a ce a kwanta a ɗan huta haka to ya ce ba mu farka ba kwata-kwata har sai da zafin rana ya tada mu ya ce farkon wanda ya miƙe shi ne wane da wane da wane mai ruwayan sai ya ce abu raja ya ambace su amma auf ya manta abu raja al'utaridi kenan ya ambace sunayensu amma auf al'arabi ya manta bai ambata ba ma a riwayar muslim ta zo cewa sayyidina abubakarin shine farkon wanda ya farka alhafiz ya ce kuma a bisa siyakin hadisan za a gane imran shine na biyu zai iya yiwa wanda ya farka a na uku akwai wani sahabi da ya ruwaito hadisin shi ma da wato ainihin wani usulubin sai sayyidina umar shine na hudu domin shi anan ya ce sannan sai umar ya farka fa nasiya aufin thumma umar ibn al-khattab ar-rabi'u shine na hudu gurin farkawa nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin yana bacci sai ce lam nuqid ban ban ainihin wato annabi sallama ya kasance in yana bacci lam nuqid ba mata da shi hatta yakuna huwa yastayqid li'anna la nadri ma yuhdathu lahu ba mamaki a kila wahayi ake mushi fi naumihi to shine ce lokacin da ya sayyiduna Umar ya farka ga halin da mutane suke ciki wa kana rajulan jalidan kuma ya kasance jarumin mutum ne fa kabbara wa rafa'a sautahu bit takbir suna umar ya takabbara ya daga sauti kama zala yukabbiru wa yarfa'u sautahu bit takbir hatta istayqadha an-nabiy hatta istayqadha sautahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam har sai da sautin shi ya tada annabi sallama daga bacci falamma istayqadha shakau ilayhi alladhi asabahum na rashin ruwa da kuncin da ake ciki sai annabi salama ya ce la bai ta riwaya la ya bai ba wani matsala irtahal ku tashi ku mu tafi fartahala fasara ghaira ba'idin thumma nazala fada'a bil wudu'i fatawadda'a wa nudiya bis salati fa salla bin nas an samu ruwan alwala amma babu wadataccen ruwa ne falamma intafala ya sallami salatihi idha huwa bi rajulin mu'tazilin lam yusalli ma'a al-qawm kwatsam sai yaga wani mutum yana gefe bai yi sallah tare da mutane ba nabi ya ce mai ma mana'aka ya fulanu an tusalli ma'a al-qawm ya kai wani me ya hana ka kai sallah tare da jama'a qala sai fa asabatni janabatun wala ma'a qala sai annabi ya ce alayka bis sa'idi fa innahu yakfika na hore ka da yin amfani da saman kasa ka je ka buga ka yi taimama ya wadace ka so hadisin yana da tsawo sosai a cikin hadisin ba mamaki wasu ku sun san shi na ya tura imran bin hussein ya je ya nemo musu ruwa suna tafiya suka ga wata tsohuwa ko wata mata tana saman raƙuminta da tulu guda biyu na ruwa suka ce mata ki zo mu je gurin manzon Allah suka suka tambaye ta ina ruwa yake da farko ta ce tafi da ruwa kuke neman anan to tsakanin inda bukkokinmu suke da ruwa ma tafiyar dare da yini ne tama kuma daga gurin kuma zuwa inda bukokin nasu suke da nisa suka ce to ke zo mu ke daga ina ke ke ta ce mu mutanen mu ga su can babu mazaje a garin namu duka an kashe su ko duk sun yi balaguro wurin da wasu malamai suka ambata ki zo mu je gurin manza ta ce waye manzan Allah wannan mutumin da ya zama ba sabi'e sai cewa sabi'a fulan ma'ana ya musulunta suka shiru dai suka kyale ta aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ki karkato bakin tulun ya sa hannun shi da kanshi ya karkato duk wani mai masaki ya zo a cika mishi duk wani mai ainihin gora ko mai silke a wanga salka ko mai kaza ya kawo a cika mishi yadda aka ciccika komi masu sha suka sha masu shayar da dabbobi suka sha amma wata riwaya ta zo ban da raƙuma da suka gama ɗiba sai ga salkan nan kamar ba a taɓa komi ba a cikinta duka biyu sai gaba ta ce kaf lalle mutum nan ba karamin mai tsafi ba ne ta ce ko kuma dai da gaske annabi ne ta tafi tana shakka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haka shi yasa sai ya umarni duk in za a kai hari yankunan su su garin su inda take inda bokokin su suke ba a taba su tsawon lokaci daga baya ta zauna ta yi tunani ta ce wa mutanen to ku kun dauka abin zani ba ya karma mutumin nan kuma je mu musulunta mu zauna lafiya ko dukan su suka musulunta su da haka hadisin yana da ainihin wato dan tsawo da wannan riwaya kamar yadda muka ji a riwayar abu a muslim 682 a wannan siyakin sirna abubakarin shine ya fara wato ainihin farkawa ya zo da lafazin walamma rafa'a ra'sahu ra'a ash-shamsa qad bazaghat nabi ya ga rana ta riga ta fito da haskenta قال ارتحلوا فصار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء كنا أسل الأصبان فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال يا نبي الله أصابتني جنابة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالسعيد كذا أنا بأتي عليك بالسعيد بقى nabi sai ya umarce shi sai ya taimama da ainihin sa'id fasalla mutumin sai ainihin wato ya yi sallah wannan kenan kaga wannan hadisi yana nuna mana cewa ashe idan mutum na da janaba a jikin shi bai samu ruwan da zai yi alwala ba to in ya taimama kadai ta wadace shi ya yi sallah duk da janaba ita bata ɗauke ba duk lokacin da ya samu ruwa dole ya yi wanka domin a wancan hadisin da su imran suka kawo ruwa sai suka ce faghassal na sahibana nan abokin tafiyar namu sai muka ba shi ruwa ya je ya yi wanka na'am hadisin ammar ibn yasir ammar ibn yasir al'ansi shine hadisi na arba'in da biyu a cikin wannan littafi kuma hadisi na biyu a wannan babi ammar ibn yasir ibn amir ibn malik ibn kinana ابن مالك ابن قيس ابن المحسن وابن الحسين ابن الوذيم wanda yana cikin wato ainihin wato ainihin kabila ta al'ans mahaifin shi ya zo daga kasar yaman sai muhalafa da kabila ta makhzum daga cikin qaba'il na quraishawa zaka sai ake kiran su mawali makhzum amma ba muwalatu na sun yi bauta a gurin su ba sai muwalatu na muhalafa wurin da mun ji wannan a cikin karatun nukhba akan ce maula fulan ba tare da kasancewar yayi bauta a gare shi ba to al'ansi ana mai alkunya abul yaqadan al-makki al-badri amma an yashir yana cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin yana cikin manya-manyan a'yan al-badariyin manya-manyan sahabbai nujaba'u ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shahida badran المشاهد كلها وعاش ثلاثا وتسعين سنة ya rayu tsawon shekara tasa'in da uku ana cewa yana da wannan shekarun amma jin shi yake kamar saurayi in zai harba kibiya in ya tale ta da ƙarfi har tsinkewa zaren yake zai hau doki ya tsalle zai sako ya tsalle ya duru aka ce me yasa ya ce mun kare gaɓinmu muna yara sai Allah ya kare mana su lokacin da muka girma amma rubun ya shirke na radiyallahu anhu wa ardahu ammar an kashe shi a yakin safin yana dan shekara 93 kamar yadda muka ji wanda yakin safin ya faru shekara ta 36 ko shekara ta 36 aka yakin safin radiyallahu anhu wa arda akwai maganganu masu kawo akan ammar za mu bari har lokacin da dama ta samu aka samu munasaba sai mu tattauna musamman akan hadisin ammarun taqtuluhu fi'atul baligha fi'atul baghiya to akwai wato ainihin wasu kofofi da yan shi'a suke amfani da su karkashin wannan hadisi na zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda mu abin da aka umarce mu shine idza zikira ashabi fa amsiku yace an ambaci sahabbai na ku ja bakin ku ku shiru sallallahu alaihi wa sallam ba ambatan su sai da alkhairi والكف عما شجر بينهم كان عقيدة أهل السنة والجماعة فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرهومان ركوتي دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان daga mamanka da babanka suna faɗa sai dai kai lallashi ba haka ba ya ƙwarai kuwa ka kai labari waje jiya da tsoho da tsohuwa don bambala'i suka yi ka zama kwarkwar kenan wala hankali ذاك عمار بن ياسر يكيتشي وبعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكيني تشكين وتبكاتا أنا نجي وتميسيون يا أيكيني انشكاتا فأجنبت سيجنبا تكاما فلم أزد الماء بن سامور وندزن وانكابا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة سيني برجما أتشكين كسا كمريندا jaki yake yin birgima dabba musamman misiriyo na alkudama sun ce dabba jaki suke nufi galiba ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له sannan na zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam na labarta mu shiga shiga shi fa qala sai ce inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza ai kadai ya ishe ka kai haka da hannayenka alqawlu nan fi'l ake nufi ka buga hannayenka sun madaraba ma'ana sai ya bayyana yadda ya kamanta mishi sannan sai annabi ya buga biyadaihi al-arda ya bugi kasa da hannuwan shi biyu darbatan wahida bugu guda daya haka hadisan duk da suka ce bugu biyu ba su inganta ba kuma masa hashimala ala al-yamin sannan sai ya shafa hannun shi na dama na hagu akan hannun wato ainihin dama wa zahiri kaffaihi wa wajhahu kuma ainihin ya shafi bayan tafin hannun shi kuma ya shafi fuskar shi hadisin ammar ibn yasirin ya zo shi ma da hanyoyi daban-daban wannan riwaya da ainihin malam ya kawo tana cikin bukhari 347 sannan ya fitar da ita da 48 an ta hanyar sa'id bin abdurrahman wato ibn abza daga baban shi kala yake cewa za a rajulun ila umar ibn al-khattab fa kala yace inni ajnabtu falam asib alma'a janaba ta kama ni ban samu ruwa ba sai na Umar sai ya shiru da shi da a fatawar shi dole sai ka samu ruwa kai wanka kemama ba ta dauke babban kari fatawar sayyiduna Umar to Ammar yana gurin fa qala Ammar ibn Yasir sai Ammar dan Yasir yace li Umar ibn al-Khattab yace sayyiduna Umar amma tazkuru shin ba za ka tuna ba anna kunna fi safarin ana wa anta cewa muna cikin halin balaguro ni da kai fa amma anta falam tusalli ma'ana ya nuna dukan su janaba ta kama su kai sai ka ki yin sallah da ba ruwa wa amma ana fatama'aktu ni sai nayi wuntsila gudi gudi nayi burgima cikin ƙasa a ce shi tunda an ce in baka da ruwa ka yi temama ko na alwala shi ma na wanka to ai temama alwala daban da wanka wanka ko ina ake so ruwa ya shi da kawai sai ya soke cikin turbaya إيه فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما في رواية نفض نفض يكك به نفخ كما يبوسا أجي كنس إن كتبتر أكو وانا أبو وسكتي كوي تسناتي كبو جيك أسان كبوسا كو ككك به كبه وتوتا هكا كو كما كي هكا دهنا ينكا duka ya wadata annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya busa hannayen nashi kuma masaha bihima wajhahu wa kaffai sannan sai ya shafi fuskar shi a tafin hannun shi a fuskar shi da tafukan hannayen shi sannan bukhari ya ƙara fitar da ita 346 ta hanyar shaqiq ibn salama sai na kasance a gurin abdullahi yani ibn mas'ud da abu musa al-ash'ari sai abu musa ya ce masa abdullahi ابن مسعود أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء ماء كيف يصنع يعني لا باري ذاك أرجونا سني أم جنبا تكام متن بيسامر وابا يا زي فقال عبد الله عبد الله بن مسعود شكمنا لرأي سيدنا عمر سيد بن مسعود يتي لا يصلي حتى يجد الماء بعد مرين صلى سياسة مروا فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار بن ياسر بقول عمار حين قال النبي صلى الله عليه وسلم له كان يكفيك sai gutsuro mai hadisi to ya za ka yi da zancen ammar lokacin da janaba ta kama shi ya burgima da ya zo annabi ya ce ai da haka kawai kai ma'ana da taimama kawai kai qala sai ibn mas'udin ya ce alam tara umar lam yaqna bi zalika ya ce ma abu musa lashari to baka ga cewa sayyiduna umar bai gamsu da wannan hadisin ba ya gamsu da labarin ba ma'ana ba wai bai yarda da ba wai bai yarda da Ammar ba amma Ammar ya ce mai tare da kai muka tafi kaza kaza ya ba Umar ya ce eh na tana kamar da yazo tarewa na tuna mun yi wannan tafiya amma ba abin da zan iya tunawa makamancin haka an gane ko to shine sai shi ma Abdullah bin Mas'ud yake ce mawa Abu Musa ashari a lalle na san da hadisin to amma ai Umar ma bai gamsu ba fa qala Abu Musa Abu Musa al-Ash'ari sai ya ce fada'na min qawli Ammar to tunda haka ne wannan at-taslimul jadali to mu rabu da zancen amma kaifa tasna'u bi hadhihi al-aya ya zaka yi da wannan aya ya kawo aya ta cikin ma'ida aya ta cikin ma'ida na cewa da kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'a kuma lamassumun nisa a irin hikima ta Qur'ani jima'i ake ne kuma sai ba ku samu ruwa ba fata yamma Musa idan tayyiba yace to ya zaka yi da wannan aya Abu Musa Lashari yace fa ma dara Abdullahi ma yaqul Ibn Mas'ud bai san me zai faɗa ba yayi shiru sai yasa aka ruwaito ya tuba ya dawo kana mu ce tuba ta kaushi ya dawo daga wancan ra'ayin shi ma sai na Umar din ya dawo radiyallahu anhu to shikenan sai ya ce bai san ma me zai ainihin wato faɗa ba akan haka faƙala to sai daga baya dai ibn masud ya ce zai kawo wani uzurin inna laura khasna lahu in ga mutane in muka yi musu muka buɗe wannan ƙofar fi haza la aushaka idza barada ala ahadihim alma'u to dab ake da lokaci zai zo mutum da ya ga ruwa ya mai sanyi kawai to da'ahu ani idan barat an ya da'ahu sai ya bar ruwan wa ya tayammama ya je ya tayammama ma'ana toshe kofar banna ne muke sai sa muka ce dole sai an yi wankan to sai al'amash Suleiman bin Mihran sai yake tambayar Shaqiq bin Salama malamin shi sai ce fa qultu li Shaqiq fa inna ma kariha Abdullah li hada dama Abdullah bin Mas'ud ya kyamaci wannan matsalar ne saboda wannan dalilin kala na'am sai ce eh to shikenan sanan dai mu dalili za mu riki ina fata an fahimci wannan to da ka muslim shi ma ya fitar da shi 368 hadisin shi sa'id ibn abdurrahman ibn abza ya kara da cewa fa kala umaru sai umar ya ce mawa ammar ittaqillaha ya ammaru kaji tsoron Allah ya kai ammar kala sai ammar ya ce in shi ita lam uhaddith bihi in kana ganin ma ba ka so to sai in daina ba da labarin hadis sai in yi shiru in ja baki na ya san ai Umar ba zai yadda ba kuma ya ce shi ya hana isar da hadisi a wata riwaya ya ce ya amiral mu'minin in shi'ita lama ja'ala Allah alayya min haqqika min haqqika in kana son ba in ba ka so in dinga faɗa da Allah ya siya wa umarce ni da umma biyayya to la uhaddithu bihi ahada sai in kama bakina in yi shiru hadisin annabi ne ba zan ƙara gaya ma kowa ba a wata riwaya faƙala umaru nuwalli kama ta wallaita ce a'a mun jibga ma abin da ka ɗaukan makanka ka je kai ta isarwa ba dai ka ce annabi ya ce ba ka je shi dai bai hana ba da wannan za ka gane cewa in shi a ƙarya suke yi da sauran kurafiyun da sauran wato ainihin mustashirikun da suke cewa sai na umar wai ya hana isar da hadisan annabi sallallahu wai har zana su ibn mas'udin yake yi da su abu huraira wannan ƙarya ce an fahimci wannan da haka yana da hanyoyi da yawa shi wannan hadisi to in muka lura a cikin hadisin akwai lafazin as-sa'id da hadisi na farko da hadisi na biyu alayka bis-sa'idi fa innahu yakfika hadisi na farko ko فتمرغت في السعيد حديثي نبيو تو كلمر السعيد ما لم يسني ساباني أكم مغانا بيو قرن فسرتا آه ما لمين فرقو سكتي السعيد شيني وجه الأرض مطلقا سواء كان حسباء أو الجبل أو الرمل أو التراب ko tsakuwa ne gurin ko rairayi ne ko turbaya ce ko barkiya ko ta ƙasa mai taushi ko dutse in dai shine ƙasa a gurin da ake takawa an gane ku to kawai za a yi taimama a kan shi wannan shine mazhaba ta Abu Hanifa da Abu Yusuf almajirin shi kuma shine mazhabar al-Imam Malik kuma shine mazhabar Ibn Hazm al-Zahiri kuma shine zabin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala sai da Ibn Hazm ya sanya sharadin ya zama wajhul ardi muttasilun bihi ba a haɗe yake ba ƙasar da aka ɗauke ta aka kai wani guri ba duk da a wani babin na lalura idan wato ainihin gini na na laka ne ana iya yin taimama a kan shi don annabi ya yi taimama a jikin gini ya amsa sallama bayan ya biya bukata kamar yadda yake hadisin yana cikin bukhari da musulun to hujja akan cewa ƙasa as-sa'ir shine kawai saman ƙasa daga cikin kafi ya zo so biyu sa'idan zalaka sa'idan jurzan wanda jurzan kamar yanda ibn abdul bar yake cewa al-ardul ghalidha allati la tunbitu shay'a ƙasa mai kaushi wadda ba ta tsirar da komai kaga ƙasa mai tauri ne da ba ta tsirar da komai a kira ta turbaya kaga ba za a kira ta turbaya ba amma kuma sai Allah ya kira ta sa'ida dan ya nuna maka duk abin da yake saman a ƙasa gurin shi ne na asali to sunan shi as-sa'id sawa'un turbaya ne aw ghayruhu sannan kuma a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura hadisi da zamu je a gaba kaga ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura an sanya mun ƙasa ta kasance masjidan wa tahura kaga al-ardu aka ce al-ardu kuma ta kumshi dukkan waɗancan da aka ambata akwai al-ardu al-hasaba akwai al'ardu al'hajara akwai ƙasar dutse akwai ƙasa ta birji akwai ƙasa ta rairayi ma'ana ƙasar gurin cikin nan zaka je durku cikin gurin rijiya mai tol ya zaka samu laka in zaka yi sallah babu ruwa kuma kafin ka kai rijiyar misali filin gudu mara aliyan sahara ko gurin su a shugur ko gurin su ina cikin sahara ya ce dole sai ka nemi laka kenan ba za ka yi sallah ba to duk abin da yake shine ƙasar gurin to shine as-sa'id a hakan nan ya zo a hadisi cewa yuhsharun nasu yawmal qiyamati ala sa'idin wahid ko hadisin da muttafaqun alayh kaga sa'idin ba turbaya ba ake mu asali da ta filin alqiyama ala ardul mahshar sannan akwai hadisai da yawa wanda muka ji dazu akwai hadisin abi jaham na sallama ya bugi bango yayi temama kaga shi ma ba turbaya bace ba malamai na biyu suka ce as-sa'id shine at-turbaya kadai wala yujzi'u ghayru in ba turqaya ba ba abinda zai wadatar gurin yin temama wannan shine mazhaba ta al-Imam Shafi'i mazhaba ta Hanabila da Abu Thawr kuma shine abinda Ibn al-Munzir ya karkata gare shi cikin wato ainihin al-Awsat juz'i na biyu safa ta 43 daga cikin hujjojin su sun yi hujja da wani ƙari da ya zo a hadisin Muslim wa ju'ilat liyal ardu masjida sai ce wa ju'ilat turbatuha tahura ju'ilat li turbatuha tahura an sanya mun turbayar ƙasa ta zamanto mun abin yin sarki hadisi ne na muslim 522 ya tabbata kuma shine rajihin zance sun yi hujja da ainihin wato wasu hadisai da yawa wannan sun mai da shi ya khassasa riwaya wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura to amma dai hujja tana kan masu wannan ainihin wato ra'ayi din suna hujja da wani hadisi duk da shi hadisin munkar ne cewa utitu ma lam yu'ta ahadun min al-anbiya nusirtu bir-ru'b wa utitu mafatih al-ard wa summita wa summitu ahmada wa ju'ilat li wa ju'ila lit-turab tahura wa ju'ilat ummati khayra al-umam duka fakarat na hadisin sun tabbata cikin wasu hadisai ingantattu amma shi da bi tamamihi hadha munkar an fahimci wannan ku to suna hujja da shi tun da shi a ciki ya ambaci wa ju'ila li at-turab bi ambaci al-ard ba za ka yi sukari as-sahir shine ainihin wato al-turab kawai to amma zance na farko shi yafi karfi na cewa as-sa'id kullama sa'ada 'ala al-ard duk abin min makarriya da abin da ya zama shine gurin kasan to samanta samanta in bakar kasa ce in jar kasa ce in burji ce in jan gargare ne in wane ne to shine kasar da za ka yi taimama da ita nan shine rajihin zance akwai hadisi da ainihin wato ya zo cikin muslim nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu huraira ya ce akhadha rasulullah sallallahu alaihi biyadi fa qala khalaqa allah azza wa jalla turbata yawm as-sabt Allah ya halicci ƙasa ranar asabar kaga a turba ba turbaya ake nufi ba saboda a gaba sai ya ce wa khuliqa fiha al-jibalu yawm al-ahad kuma an halicci duwatsu a samanta kaga ƙasa dai gaba ɗaya ta duniya ake nufi kamar yadda ayoyi na cikin fusilar suka yi nuni zuwa ga haka sai ambace ta da turba yana turba da as-sa'id da al'ar duka suna zuwa da ma'anar ƙasa ne kawai ba dole sai turba ya a wannan babu ina fata an gane da haka wannan ju'ilat wato cewa khalaqa Allah azza wa jalla turba cikin littafin lisanul arab ibn manzur yace ma'anar shi a wato ainihin al'ard kasa ake nufi wannan kenan to kaga duka hadisan nan guda biyu suna nuna cewa idan janaba ta kama mutum ba shi da ruwan da zai yi alwala to zai yi temama kuma temaman nan ta wadatar da shi yayi sallah kuma in ya samu ruwa ba sai ya sake sallah ba sabanin abin da aka ruwaito daga abu hanifa kamar yadda wasu malaman suke jingina hakan zuwa gare shi cewa in ya samu ruwa sai ya sake sallah wanda wannan ya saba mawa abin da a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna kamar yadda kun ga hadisin wancan ar-rajul mu'tazil ai ba a ce ya sake sallah ba nabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi ya sake sallah ba na akwai hadisin al-imam Ahmad nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-turabu tahurul mu'min ƙasa ita ce abun alwala ko abun wankan mumini ko da bai samu ruwa ba shekara goma ake nan rama sallar shekara goma mustahil an fahimci wannan ai so don haka in yayi sallar shi ta wadatar wannan shine abun da galibin malamai suka tafi a kan shi al-imam an-nawawi yake cewa a والتيمم بدل من عن الوضوء والغسل بدليني أكن الولاء لأنهم واتو وانكا سيتي هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة دكا ما لم يهك سكت في من الصحابة والتابعين ومن بعدهم سيتي إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي من التابعين فإنهم منعوه أنا سنهنا wato ainihin temama ta ɗauke alhadafin akbar to amma ibn sabbagh da wani shi daga cikin malamai suka ce wa qila inna umara wa abdullah raja'a sun dawo daga wannan fahimta tasu akwai wasu bayanai ka koma cikin sayfiqhi sunna na abu malik juz'i na ɗaya sufa ta ɗari da sittin da ainihin wato hudu Allah ta'ala ya samu dace hadisin jabiru ibn abdullah karanta shi a gurguje radiyallahu anhum an karanta ko yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal u'titu khamsan an bana abubuwa guda biyar lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli ba a ba da su ga ɗaya daga cikin annabawa ba kafin ni riwaya da malam ya ambata na 335 cikin bukhari babu lafazin min al-anbiya sai dai ta zo a 439 ta zo a 439 kamar yadda ya ambata nusirtu bin ru'bi sai ya fara lissafo su an taimake ni da ban tsoro ma'ana ina firgitar da makiyana kamar yadda ya zo a riwayar abu umama ke cikin musnad al-imam ahmad yuqdhafu fi qulubi a'da'i an taimake ni da firgici da tsoron da ake sanya ma makiyana in suka ji labarin zan kawo musu wato ainihin hari ya zo a riwayar wato amru bin shu'aib an abihi an jaddihi abdullah ibn amr ibn al-as shi ma a cikin ahmad wanda al-hafiz ibn hajar duka yace isnadin su hisan ne asaniduha hisan kuma ahmad shakir duka ya inganta isnadin su yace wa nusirtu ala al-aduwi bir-ru'bi an wato ainihin taimake ni akan maki da ban tsoro to shine ma'ana wa nusirtu bir-ru'bi an taimake ni da ar-ru'b shine sanya tsoro da fargaba a zukatan wato ainihin makiyana masira ta shahari tazarar tafiyar wata ɗaya tazarar tafiyar wata ɗaya wacce riwaya ta amru ibn shu'aib yace wa nusirtu ala al'aduwi bir ru'bi walau kana baini wa bainahum masiru shahari ko da tsakanina da su tsawon tafiyan wata guda ne tsawon tafiya wata guda ba ana nufin in ya wuce wata guda ba za su ji tsoro ba الحافظ ابن حجر yake cewa fa zahiru ikhtisasuhu bihi mutlaqa a zahiri an keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan falalan ne wa inna ma ju'ila ba'a wa inna ma ju'ila shahran li'annahu lam yakun bayna bayna baladihi wa bayna ahadin min a'da'ihi akthara min an sanya wata ɗaya ne saboda babu wani daga cikin makiyan shi ba wani kafiri da tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallama tazara ta wuce wata ɗaya tazarar tafiya don tabuka ita ce mafi nisa ita ce ke da tafiyar wata ɗaya kuma hakan ya faru ne a yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ambaci haka kamar yadda ya zo a riwaya ta amr ibn shu'aib din da ke cikin ahmad da cewa hakan ya faru ne a yakin tabuka so don haka ba ana nufin cewa an killace an kayyade da wata ɗaya ba sama da wata ɗaya ba za su samu ru'ub ɗin ba a ko da tazarar shekara goma ne in suka ji labarin annabi zai kai musu hari ba su iya bacci sai alhafiz ibn hadar ya ce wa hadhihi alkhususiyatu hasilatun lahu ala al-itlaq wannan keɓancewa daraja ta musamman da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana faruwa ga annabi a sakaccen zance ma'ana hatta law kana wahdahu bi ghairi jayshin aw bi ghairi askarin ko da ba da runduna ba har ne ya ji labarin annabi gashi nan zai to ko shi kadai ne ko ba takobi to ba zai ba zai samu natsuwa ba Allah ya ba shi haiba da kwarjinin da duk wanda ba shi da tsoron Allah yana tsoron shi ina fata an fahimci wannan sai ce wa hadha wa hadha na'am wa hal hiya khassatun li ummatihi min ba'dihi shin kuma wannan hukun wannan matsayin shi ma al'umar annabi bayan wafatin shi suna da shi a ce runduna ta musulmi da karkashin khalifa na musulunci kafirai suna jin tsoron su ko da tazarar wata ɗaya ne tsakanin su sai ce fihi ihtimal zai iya yiwuwa haka wallahu a'lamu kenan na'am to shine sai yace nusirtu bir ru'bi masirata shahri khasla ta farko kenan wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura kuma an sanya mun ƙasa ta zamanto masjidan gurin da wato ainihin zamu yi sallah a kanta wa tahuran kuma ta zama abin tsarkin mu tahur shine ma yutataharu bihi ana za iya yin alwala za iya taimama da ita madadin alwala za iya taimama da ita madadin wanka shine ma'anar wasjidan ma masjidan wa tahura al-imam an-nawawi yace ma'anahu anna man kana qablana innama ubiha lahum as-salatu fi mawadi'a makhsusa kal bi'i wal kana'is wanda suka gabace mu su kadai an halatta musu yin sallah a wasu gurare ne ke bantattu kamar bi'a din su guraren ibadu na yahudawa walkana'is da guraren ibadu na yahudawa ina fata an gani to duk inda kake sai ka zo wannan kanisa ka yi ibada sai ka zo wannan bai'a din ka yi ibada to amma mu duk inda sallah ta kama ka yanzu ka tafi ɗiban laka bayan gari lokacin azahar yayi ba ka ce ka baro mota ka ka taho ka zo ka yi sallah ba sai ka yi sallar ka a can shine waju'ila tiliyal ardu masjidan wa tahura tana cikin wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim kaga a zamanin da idan mutum ya bari bayan gari ko bawali ya taba jikin shi sai dai ya sa reza ya kankara fata in ko in ka sa ruwa ka wanke shi kenan a gina cikin sauki da shari'a ta kawo a wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to da ka sai ya ce wannan kenan sai sai amma qala al-qadi al-qadi iyaz sai ya ce rahimahullahu ta'ala وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما يتيقنوا طهارته من الأرض ba su sallah sai gurin da suka samu tabbacin yana da tsarki ana da ka zo ka ga mun yanzu nan wajen nan ka zo aka iya ko ba shimfiɗa ka yi sallah ta to amma su sai mutum ya tabbatar da gurin ba shi da tsarki sai ya tambaya da Allah babu yaron da ya ba wali nan gane ko sai sun samu tayakkunin cewa ba shi da ba shi da tsarki gurin sai ce wa khusisna nahnu bi jawazi salati fi jami'il ardi mu kuma an keɓance mu da halaccin mu yi sallah a kowace ƙasa illa ma tayakkanna najasata sai dai gurin da muka samu tabbas yana da najasa amma inda kawai muka ga ga ƙasa al'asulu fiha tahara kawai zaka iya kai temama a kanta zaka iya kai sallah da a kanta amma su kuma akasin haka to amma wancan fassara ta farko ta al-Imam an-Nawawi ita tafi karfi saboda ni saboda shi ma akwai hadisi wanda ainihin wato a hadisin amru bin shu'aibin din can da cewa inna ma wa kana man qabl wa kana man qabli inna ma kanu yusalluna fi kana'isihi wanda suka gabace ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin sallah ne kawai a wuraren ibadarsu wanda kuma hadisin mun ji cewa hadisi ne sahihi ko kuma alal aqalli hasan domin amru bin shu'aib bin rabi an jaddi akwai sabani akan isnadin zancen da ya fi karfi inda isnadin ya kubuta zuwa ga amru bin sha'ib to hadisin tabbatacce ne to wannan kenan ce wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusall duk gurin da sallah ta riski ɗaya daga cikin al'umma ta to kawai ya sallace ya sallace ta kaga cewa sai ka dawo unguwarku sannan ka yi sallah duk inda sallah ta kama ka ka sallace ta al'afdal akwai jam'i ka shiga jam'i kai sallah idan kuma tsakaninka da jam'i zai kai ka rasa sallar ko ka rasa lokacin sallah ka yi sallar ka kai kadai a inda sallar ta kama ka wannan a takaicen bayanin ke sai ce uhillat liyal ghanaim an halatta mun ganima in muka yi yaki muka samu ganima a raba anna lillahi khumusahu wa lirrasuli ko da fidda khumusi na haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi a ciki za a taimaki talakawa da kaza da kaza da bangarori da yawa sai kuma a raba mawa ainihin mayaka da gwargwadon jarumtarsu da gwargwadon bajintarsu da gwargwadon kazaɓinsu wanda shi kuma wani yana cikin salihi na shugaba shi ne zai duba akwai wanda haƙari ake musu haƙari ake musu shugaba shi ya san yadda ya kamata to amma su wanda suka gabace mu sai dai su ajiye ganimar wuta ta zo ta ɗauki da zaran wuta ba ta zo ta ɗauka ba to akwai wanda ya sata ciki kenan akwai wanda ya saci wani abu amma mu kaga aka halatta mu ce kuma yana cikin ma abin da Allah yake azurta bayin shi da shi jihadi wa hutitu shafa'a an bani ceto yana nufin ash-shafa'atul uzma ceto mafi girma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya ma ubangiji subhanahu wataala magiya a saurari halittu gabaki daya musu hisabi amma ba da haka ba kowane annabi yana da wani ceto da Allah ta'ala ya bashi hakan nan salihan bayi da shahidai da sauransu وكان النبي يبعث إلى قومه أداء النبي أكن أي كيش زوا متانش وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا إيا متانس أكي أيكا سزوا قريش بنو إسرائيل النبي موسى أكا أيكو موسى وباي أكا أيكو موسى النبي عيسى da sauran annabawan da suka zo cikin su amma iya su kadai suke kiran su zuwa gare su sai ya ce ga bu'ithu ila an-nasi 'amma ni kuma an aiko ni zuwa ga mutane ga baki ɗaya an aiko ni zuwa ga mutane ga baki ɗaya kowa nabi sallallahu alaihi wasallama wato ainihin balarabe ko ba'ajami na kusa da na nesa kai yana cikin al'umma da annabi aka aiko shi cikin su haka in ya ji labarin gayyatar annabi bai biyayya ba ya mutu ya mutu kafiri a wannan hadisin kamar da muka je riwaya ta farko riwaya ta biyu ta cikin bukhari ya kaddama khasla guda biyu din nan ya kaddama ta ƙarshe akan ta farko kaga nan wa utitu shafa'a wa kana annabi can kuma wa bu'ithu ainihin wa utitu wa kana annabi yub'athu ila qaumi wa bu'ithu ila an-nasi 'amma wa utitu shafa'a haka yazo a lamba ta 439 imam muslim ya fitar da hadisin ya kawo shi wa utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ila kulli ahmara wa aswada an aiko ni zuwa ga duk wani ja da baki na fari da baki na mutane ko kuma ahmara wa aswad suka ce ahmar mutum aswad aljani haka wasu suka fassara wa uhillat li al-ghanaim wa lam tuhalla shi kuma da lafazin wa lam tuhalla li ahadin qabli ba halatta ma kowa ba kafin wa ju'ilat li al-ardu tayyibatan tahura an sanya mun kasa mai tsafta mai tsarki wa masjidan fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu صلى حيث كان إن دي كوي سلشي ونصرت بالرعب بين مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة إمام مسلم يا رويت حديثا دلفز مبنبنتا أقول رواية حذيفة ديزو فضلت على الأنبياء بثلاث سيا أنبتتي وأن سن صفوفنا كصفوف الملائكة سنم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء sai mai ruwa ya ce wa zakara khaslatan ukhra annawawi sai ya ce khasla ta uku imam nasa'i ya fitar da ita cikin sunan din shi cewa utitu wa utitu hadhihi al-ayati min khawatimi al-baqara na nufin amanar rasul an fahimci wannan ayi sannan ya ruwaito shi ruwayar abu huraira أبيت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونسلت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي, بي النبيون sannan ya ƙara ruwaito shi a ruwayar abu huraira bu'ithu bi jawami al-kalimi wa nusiltu bi ru'bi wa baina ana na'imun utitu bi mafatihi khaza'in al-ardi fa wudi'at baina yaday Allah mai albishirin kowace ƙasa ya tashi ga ƙarƙashin jagoranci na musulunci abu huraira sai ya ce fa dhahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum tantathilunaha annabi ya tafi kuna ta cin moriyar waɗannan abubuwa inji sayyiduna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wa wa arda wannan kenan Imam Bukhari ya fitar da hadisin a can 322 muktasaran da cewa uhillat lil ghanaim ya wannan fakara din kawai so wannan kaga hadisi ne mai girma kuma mai daraja amma dai za mu takaita bayanin saboda lokaci insha Allah sai mu tashi babi na alkhair سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك